الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa dan ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda je mun kwana a cikin wannan sura mai albarka ta suratu Ibrahim alaihi salam wadda wannan sura ta suratu Ibrahim alaihi salam ta fara da bayani akan girman alkur'ani da abin da alkur'ani ya zo domin ya isar da shi a wajen sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ta jero abin da yake magana akan dalailul tauhid dalilai abubuwan da ke kira zuwa ga ɗayan da Allah abubuwan da ke kira zuwa ga gano kudura da ubangiji tabbatar kudurar ubangiji shine irin halittar samai da kasai da sauransu amma waɗanda suka kafirce suna musu waɗannan ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala وويل للكافرين من عذاب شديد فانا مكتايا wannan aya an karanta ta an fassara a gurguje da tana da haƙa'iq da wasu abubuwa waɗanda yake da kyau idan an fahimce su abinda wannan aya take magana a kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗanda suka kafirce da waɗannan ayoyi da Allah yake saukarwa kuma yake nunawa da ke nuna kudurarsa to kai ci azaba ta tabbata gare su za ka ci gaba da bayanin su wane ne waɗannan kafiru na ɗin wa wailun lil kafirin min azabin shadid sai ce allazi ne yastahibbuna al hayatad dunya waɗanda suka zaɓi rayuwar duniya alal akhirati a bisa lafira sun zaɓi rayuwar duniya akan ta lafira wa yasudduna an sabilillah kuma suna tare wasu gabarin tafarki na Allah suna hana wasu su yi imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan aikin kafiran makka ne hana yin imani da manzon Allah su ba su imani da manzo Allah ba kuma duk wanda ya ce zai imani da manzo Allah za su san duk duk dubara duk karfi duk abin da suke da shi su yi amfani da shi su gaba a yi imani da manzo Allah ba kaga aikin su sun hana kansu imani kuma sun hana wasu su yi imani wai su juna an sabilillah wa yabghunaha iwaja kuma yake su kullun nema ma addinin musulunci wajen karkata ai mai fasarori guda biyu aka ce nema ma addinin musulunci karkata wai kullun abin da suke nufi a ta- su- su nuna cewa addinin musulunci ba addini bane na gaskiya addinin musulunci ba tafarki bane mai kyau abinda an manufar kafirai kenan kullum ba ta sunan addini kullum ba ta addini abin duk da yake mai kyau cikin addini za su yi kokari su ga cewa sun nuna ma al'umma wannan abu bai da shi kaga kenan wannan kafirci ne kuma duk wanda ke akan tabarkin waɗannan yana kan tabarkin kafirai ko ya sani ko bai sani ba sannan kuma waɗanda suke saurari shi ko sun sani ko ba su sani ba yana makakare ne aiki duk wanda bai da aiki zai yi da addinin musulunci da batanci abubuwa na addini sun tabbata a alkur'ani sun tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai rike kiran su kafirci shirka bid'o'i to wannan duka suna karkashin yanzu na arewaca kullum abin da suke so kyakkyawan tafarkin musulunci to su bata shi tafarkin musulunci mun dai ji abinda a tafarkin musulunci abinda Allah ya zo da shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo da shi shi ne tafarkin musulunci ko duk abinda za a ce addini tana ake gano shi yana da asali ko bai da asali tana ake gano shi duk abin da zai zama addini tana zai zama addini in ba zai zama addini ba tana ne ba zai zama addini ba alqur'ani da sunna to sai aka samu abu alqur'ani ya tabbatar da shi sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta tabbatar da abin amma abin mamaki sai ka isko wani na yaƙa abin cewa wannan abin kafir ce wannan abin shirka ce wannan abin bid'a ce da sunan raya sunna kaga rubuta addini da sunan raya sunna kuma wannan aikin yahudawa ne yahudawa da suke aiki ko sun sani ko ba su sani ba kuma wannan al'amari bai faru ba sai bayan watan shekaru da suka wuce wannan al'amari ya kulla a nan wajen mu amma wannan al'amari ne wanda yake babu wanda ya san musulmi suna da wuri guda ba wanda ya san rabon musulmi wancan kafiri wancan wancan musulmi wancan kafiri sai daga baya shigo wata kungiya sannan aka san wancan kafiri wancan musulmi to kuma wannan abu wannan maganar kafirtawa da nema ma musulunci karkata watan daga hawarijawa aka samu asali za ka duk wata kungiya da ke irin wannan aikin jauro ce na wa na na na na abin hawari hawari wata kuma hawari din nan mun san su je ka tafiyar da sunna sun yi bayani kuma da ayyukan su sai ka auka ka ga kungiyoyin da ke da awar kira zuwa ga Allah a yau shin ya suke da wannan kungiya ta hawari ko wannan firka ta hawari me aikin su me ya haɗa su me ya kamanta su za ka aikin guda ne duk abin da khawarijawa suka yi khawarijawa asalin su tun zamanin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda hadisi imam bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisin abu sa'id al-khudri ne radiyallahu anhu domin asal asalin tushen irin waɗannan kungiyoyi na wahabiyanci da sauransu sun samo asali ne daga khawarijanci sai dai zamani ne in yi rikida sai a canza suna wahabiyanci salafiyanci ga shi nan dai kala kala amma asalin shi hawarijanci ne wannan hadisi hadisi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda Abu Sa'id al-Khudri yace yake cewa sayyidina Ali wata rana ya aiko wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga Yaman wani dungulan dinari wani curi ne haka da dinari ya aiko ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dadda shi ya rarraba da ya dadda shi ya rarraba sai ya raba mutum hudu irin su akar ibn habib al-hanzali sannan da uyayi da ibn badr al-fazari da zaid al-ta'i sannan da alqama ibn ulasa al-amiri sai su hudu ke gabo ita sai kuma sha suka yi kushi saboda hukuncin da annabi yi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai suka ce yu'ti salati da ahli najdin wa yaduna a ya zai samu wasu manya-manyan mutanen da shi masu faɗa a hadisi a nasu وتنيتاين لما ذا إنما أتألف ai ku ku- ku- kuma gode ma Allah shine ma'ana ku gode ma Allah ku ba a nan lashe zukatan ku Allah ya ba ku imani su yanzu neman imanin su ake aka Allah ku ina ina nan lashe zukatan su ne su karbi imani fa aqbala rajulun ghadirul ayni sai wani mutum mai kwarmi idanu mushrikul wajnatayn mai tudu a kumatu haka nafi'ul jadid mai goshi haka kafful liya mai yawan biyu ta cika ko'ina ta ji ahalar suna mahalukun kuma ya yi an ce kansa faƙalin ciki ta illaha ya muhammad ita illaha ya muhammad wani manzan Allah ya ke can ita illaha ya muhammad wannan hadisin hadisin bukari sai bukari ya ce ka ji tsoron Allah manzan Allah ya ce man yu'i illaha ila asaitu in ko na sabi Allah wa zai bi Allah ai amanni Allahu ala ahli al-ard fala ta'manuni Allah ya amince min ga halittar kasa kaf amma kuma la ku amince min ba fa ta'ala rajulun aslam sai wani daga sahabbai ya ce ya rasulullahi mai kirmi in kashe shi Abu Sa'id al-Khudri ya hasibuhu Khalid ibn al-Walid ina jin Khalid ibn al-Walid kamar abu manzala ce ko ka dan kyale shi falan ma walla qala yana juyawa shi zuru wai tiratin nan mugun mutum nan asalin kawari ja wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min dhikri hadha aw fi ajli hadha qauman yace kun san wannan mutum daga tsatson shi akwai wasu mutane da za su kulla daga baya haka manzo Allah ya ce sai bai bar take ba sai ce ya qara'una alqur'ana la yujawizu hanajirahu suna karanta alqur'ani amma bai wuce mazawarin wuyan su bai wuce makogarin wuyan su wai ma na bai kai su ce ba dan duk wanda zai karanta alqur'ani kuma duk ayoyin nan na da ke cewa annabi rahama duk ya gama sai ya ce annabi rahama bane wannan karafin ya wuce makogarin shi bai wuce makogarin shi ba yace yamruquna min ad-din muruq as-sahbi bil aghraniya suna fita daga addini irin fita watan na kibiya daga tsarkiya yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ubad al-awfan wa ahla al-awfan daga sifofin su yakin mai la ilaha illallah kan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba su bayyana ba lokacin amma tushen su ne bishiyar su ce manzo Allah ke magana a kanta yace za su kulla duk su ne suke rikita addini a yau dinnan kuma su ne ya buhu na buɗe wajen suke neman ma addinin musulunci karkata cewa abinda a hakikanin addini su ce karkata ne bata abinda a hakikanin sunna su ce bid'a ce bata ce bara kan ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ce da is azar wadansu in ka ji suna faɗa da me la ilaha illallah da bila ilaha illallah wani kullum wannan kungiyoyin na sharri ba su da aiki sai faɗa da yaki da bila ilaha illallah mai yaki da la ilaha illallah kafiri mai mai la ilaha illallah kafiri mai la ilaha illallah mushriki mai la ilaha illallah tarbiya mai la ilaha illallah matacce duk abin da suke ambaton shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ba saboda basirun bi sirri da kai ne kabla tiyani tun abin bai faru ba manzo Allah ya bayani ga abin da bai faru yace la in azraktum la aqtulannahum qatla adil Allah sallallahu alaihi yace inna zalikirin wannan mugunya ta'ifa ta sharri ta kawarijawa da wahabiyawa da salafiyawa na kariya irin wadannan wannan abubuwa da karkatar nan to yawan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam inna zame su zan musu irin kisan adawa kisan adawa alqur'ani ya bayani shi ya ce fakara alaihi sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fakara al-qawma biha sar'a كأنهم عجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باكية فهل ترى لهم من باكية ما لا أقول فرنس باب كيف الآلين to irin shi manzo Allah ya ce in ya same su zai wani Abu Kharin har wani Abu Kharin dai hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu shi wata rana muna zalle wajen Annabi sallallahu ta'ala sallam wa huwa yaktubu hikman manzo Allah na rabu ganima wannan ita ce ganima ce sai kawai in a tabuwa zurguwai tsira sai zurguwai tsira da an Allah ta tabbata gare sai ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bi bani tani daga bani tani ne ce فقال يا رسول الله كيف يجي من الله كي عدلت كي عدلت wata riwayar ma cewa hadihi qismatun ma urida biha wajhullah wal iyad billah wai wannan wai wannan rabo ba Allah yake nufi da shi manzo Allah yake faɗa ma wannan magana ba yan uwa a fahimta don haka yake so mu mu karana shin yan kungiyoyin nan masu da sunna da kariyar sunna da irin aikin da zurgo ya tsira ya biya alaƙar su. Za ka ga alaƙar ƙarara, ga alaƙar ƙarara cewa suna gaya wa annabi yadda suka ga dama. Me zurgo ya tsira gaya manzo Allah yadda ya ga dama ya faɗa. Za ka ga alaƙar su kenan. Alaƙar su kenan. Abin da yake ce manzo Allah ka yi adalci. Manzo Allah suna alaihi ya ce wai lak wa man ya'dilu idza lam a'dil khibta qad khibta wa qad illa ma akun adilu. maza Allah ya ce in bai yi adalci ba yau kuwa zai adalci babu wanda zai adalci in maza Allah bai adalci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi adalci kuma Allah ne shaida masu imani ne shaida maza Allah ya adalci maza Allah ya ce ka tafi ka ya zara in bai yi adalci ba fa qala umar ya rasulullahi idalli fihi ya rasulullahi ni man kidini cikin shi in kashe shi fa adriba unuqahu in ta kan munafiki fa qala ta abu fa inna lahu ashaban maza Allah ya ce a'a kyale shi yana da sahabbai masu tahowa suna nan da ya haƙiru sai maza Allah bai shiru bai mata kiji sai da ya bayanin sifofin su kuma abin da sun kashe kauki da shi a addinin shi maza Allah ya samu ya bari ya ce ya haƙiru a hadukum salataku ma salataku in ɗayan ku ya gaida suka sallah sai ya ce shi ba sallah ba ce wai karkar da san wai wasu da ba su sallah a suna sallah suna sallah wasu ya mabu ma'asu ya ne maza na ce in ka ga yadda suke azumi kai kace ba azumi kake ba ya karbu nan qur'ana la yujawizu tarakiyahu suna karanta alqur'ani amma bai yi wuce karan karman wuyan su yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmi min sahmi min ar-ramiyya maza Allah yake suna fita daga addini kamar yadda duk wanda ya faɗa ma manzon Allah irin waɗannan miyagun abubuwa annabin da duk annabawa in an haɗa su gaba ɗaya darajar su bata kai darajar manzo Allah ba amma ya iya shi dana cewa dan agaji ba da manzo Allah waɗannan maganganu ba su yi kama da zuwa goyi jira ba mu tsaya kafkar wanda ya ce kada mu tsaya an mu fahimci waɗannan abubuwa ina kai shin waɗannan hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana muna muƙarar su da abubuwan da ke faruwa a waƙi yanzu wace ɗa'ifa ke iya faɗa wa manzan Allah irin wannan rashin kunya da ke ɗan to saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake suna fita daga addini kamar ya murku samu min ramiyya hadisin yana da tsawo sannan a wata riwaya a cikin hadisin ma yake cewa za su kulla lokacin da aka samu rarraba ta addini to lokacin za su samu dama sai su kullu to in sun kullu ba to addinin musulunci ya ci gaba da shan bala'in su kenan ila an yarisa Allahu al-ardh wa man 'alayha ha Allah ya da kasa ba za a fita daga bala'in su ba sannan hazo Imam Bukhari ba akwai Bukhari hadisi ne Imam Bukhari ka shi hadathana Muhammad ibn Kathir akhbarana Sufyan 'an al-A'mash an Haytham an Suwayd ibn Ghafla قال قال رضي الله عنه يجي قال علي رضي الله عنه يجي سيدنا علي يجي دهلك بتقريش إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة إن باكو labari tsakani na da ku to akan kan samu wasu abubuwa na hikimomi saboda kun san yaki sai an hada da kwanto sai an hada da kwanto sai a ce za a nan amma nan za a sai a ce za a yamma amma gabas za a don haka yace akan samu irin wannan cikin wannan bayanuna yace amma fa innal harba qud'a sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wai don su san wannan magana yadda take na ji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fi fi akhir zamani qawm hujjatul aslami sufahaul ahlami yaquluna min khayri qawl al bariyya yamruquna bil islam kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyya yace karshen zamani wasu mutane za su kulla hujjatul aslami yara ne waɗanda suke dudu dudu yara ne daga su haƙuri ya su yara ne amma su ba'a'ul ahlal wawaye ne a tunani wawaye ne a tunani maza Allah kake faɗi haka ya ce ga tsira yanzu ɗan yaro zai tafi zai kaji yana ce masu imam maliku kun murjalin wani haɗu rija wai imam maliku wai kun murjalin wani haɗu rija ɗan akwai da ko ce ta shi shi ba ba amma shi ke ce masu imam maliku kun murjalin wani haɗu rija da haka maza Allah ce ku da sa'ul aslan yara ne amma sufaha'ul ahlali wawaye ne yaquluna bil khayr qawli bariya maza Allah ce bari ka ci dan kasu yaudare ku don suna da yaudara ya ce ya ƙulu da min kairi ƙaunin bariya in sun tashi tun maganar su maganar da ya yi halitta ce sunna sunna min kairi ƙaunin bariya sunna sai abin da ya inganta a sunna shi suke magana da shi to yaudara da za su bullo da ita gani ko kuma ya ƙuluna min ƙauli kairi bariya watan zancen biyayyen halitta shine sunna ko min khairi qawli bariya shine alqur'ani abin da ba bilkin alkitabu was sunna alkitabu was sunna sunna sak annabi sallallahu ta'ala sallallahu alaihi ce yamru dukkan hatta yamru min al-islam kama yamru sahamu min ar-rabiya duk wata sunna sak suna fita daga addinin musulunci irin fita kiriya daga sarki wala yudawu imanuhum hanashirahum imanin su bai wuce makogaransu fa aina ma lakitumuhum faqtuluhum da inda kuka da su kuka ce kuka inda fi karfin ajaran liman ka tada biyo kiyama akwai lada ga duk wanda yake tsoron tashin kiyama wannan abin da sunna bukhari a sahihinsa ya tabbatar mana da asalin waɗannan sawariki kuma ba ba wai wata magana ba in ka diba ayyukan da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa da ka kwatanta da waɗannan sawariki za ka ga tabbas wannan firka kyauro ce waɗannan firkoki da waɗannan ƙungiyoyi na sharri gyauro ne na hawarijanci sun dai raba kan musulmi raba kan musulmi wannan babban shi'a ɗin su kenan raba kan musulmi wannan na kafirta wannan wannan na kafirta wannan kuma abin bai tsaya nan ba ko matsala aka samu wasu wasu ta makami ko ta kuɗi junan su za su koma kafirai a wajensu saboda sauƙin kafirtawa waɗannan kafirta musulmi ba ba a ƙarnin haɗari ba ne kafir da musulmi ba karfin hadari ba sannan haramta yanka na musulmi musulmi ya yanka a cikin kafiri da ɗan bid'a ne mushriki ne ba za a cikin kai sannan ba za a ba shi aure ba duk wannan sharrin na wannan kungiya su suka kawo waɗannan abubuwa to yanzu wannan ke ce ma ɗari hutar ka ce wanda ke da wannan mugun hasali yake ce ɗari hutar ka ce su ne suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa nuna da agaje shi da agaji ma sai duk sun faɗi wannan kowa ya ji duk mai nufin Allah da gaskiya ya tabbatar da wannan magana an yi ta ya za a yi shiru ya za a yi shiru ba zai yi a yi shiru ba ko kaɗan a ce bata ta fito kuma a sa baki a yi shiru ba za a yi raddin wannan kudwani ba ba zai yi ba ko kaɗan dole ne a fito a yi raddin kudwani ba rigima ba ce ba faɗa ba ne ba zaki ba ne duk ayoyin nan da suka tabbatar da annabi rahman suka tunkule suka sa sa shara suka ce barama bane suka faɗi miyagun maganganu a kan iyayen Annabi sallallahu ta'ala da sallam waɗanda ko ko kafiran Makka na barko ba su faɗa manzo Allah ya wannan ba saboda kafiran Makka rarrabin ne za su faɗa wa Annabi yake na bakin ciki na bacin rai amma duk iya tunanin su ba su taɓa tunanin su cewa iya su mushrike ba ba su taɓa tunanin su yi mai hukunin magana ba amma sai waɗannan su ne suke faɗa wa ummul mu'minin sai da suna a Fadima radiyallahu ta'ala an yi sati biyu ana bayani kan sai da suna Fadima da darajojinta da girmanta a wajen Allah da girmanta a wajen manzon Allah amma wannan mai shi sarki ne yake cewa wai wace ce Fadima wace ce Fadima da za a yi sati biyu ana bayani kanta ta ci kowa ne duk wannan ba ba ba koyi karanci bane koyi karanci ne kuma kawari ta ba ake jin wa'in maganganu kansu don haka duk wai mai iya faɗa wa manzo Allah lugunyan magana kai tsaye ya ji bai yi ji komi ba to tabbas ka tabbata ji kan waɗannan kogawa ne sun faɗa wa sai da suna Fatima abin da ya musu daɗi sun faɗa wa sai na ayi alam fa wanda in akwai gwamnatin musulunci wallahi wannan mimbarin da sharri zai saukowa kan shi sai tare da dan sanda ko ɗan hizba da zai sauko da shi a yanke mishi hukunci a gidan yari shi. Amma ba, don haka kowa zai ci kare shi babu baka a cikin musulunci. Ina za mu, ya za a yi mu faɗa cikin cikin ba. babu yadda za a yi wallahi mu fitin cikin fitintinu muddin ana ci ma musulunci ka- cin kashi ana musulunci cin kashi ba zai yi ba wallahi ya faɗa wa sai na an yadda ya ga dama duk duniya ta ci tibakin abin da ya zidu ya yi la'anta ce kuma dukkan ahalin sunna sun yi tab da abin da ya zidu ya yi yare gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan mutumin shi ɗalin abin da yake cewa wai duk abin da Ali ya yi duk abin da zidu ya yi Ali ma ya yi shi duk waɗannan abubuwan ba zai a fito a faɗe su shi kasar kafirci da ko kasar musulunci ne to dole a fito fili a faɗi bayani abin da an musulunci dole a fito fili abin da a yi bayani abin da an musulunci kuma ina alfarku zalla da suke dangane ɗariƙun sufaye da su alfarku zalla ne suna ciki dukkan wani malami mutabari a duniya bai taɓa sa ɗariƙun sufaye cikin alfarku zalla ba babu shi ai an rubuce rubuce in suna da su kawo إيه؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون in kuna da hujjar ku fito mana da ita wani malami ne mutabari wanda yake da rikun sufaye suna cikin alfarkun tsala ba mu shi an yi rubuce rubuce irin su al-imam al-mahdi ya yi at-tafiq wa rad dukkan shi bayani ne akan alfarkun tsala sama da kusan shekara dubu ne da shi sannan akwai shahararri aljidal wal nikah babu wanda ya sa su ba ya ko ɗari su ba ya cikin alfiyar kuzzala babu shi babu shi kadiba alfarq bain al-firq na Sheikh Abdul Qadir Ibn Zahir al-Baghdadi ya tabba ya yi bayani a alfiyar kuzzala kuma shi kan ya ta san mai shekara dubu wanda littafi amma babu wanda ya danganta ɗari don sufaye ta cewa suna cikin alfiyar kuzzala sai shi ɗaru da su bayyana daga baya saboda haka yan uwa a iya fahimta a iya fahimta abin da a hakika na addini a iya fahimta abin da a hakika na sunna ba wai yaudara ba a taho da cewa sunna sunna sunna a'a me ayyuka ne sifofi maza Allah bai ban mu cikin duhu ba sai da yi mana bayanin duk wata hanya yace la bakku ala mahajjatin bayda taraktukum ala mahajjatin bayda darinta tattarwai yake kamar rana haka maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce saboda haka ayyuka za mu ɗauka mu yi amfani da su ba wai maganganu ba kawai na banza sannan kuma waɗanda alhamdulillah waɗanda ake ce ba ɗan bid'a ko mushrikai ba za su fara mutuwa ba shekaru dubai suna ta mutuwa an sha gane da suke mutuwa da me suke mutuwa da la ilaha illallah la ilaha illallah suke mutuwa da ita suka rayu kanka kuma faɗan manzo Allah ne duk wanda ya rayu akan la ilaha illallah wallahi sai ya mutu kan la ilaha illallah har ibn Abdul Wahhab a ahkamu ta manzo ne ya kawo wannan hadisi cewa lalle duk wanda ya rayu kan la ilaha illallah sai ya mutu kan la ilaha illallah kuma shaida ne har likitoci ma shaida ne sun ga yadda masu la ilaha illallah suke cika da la ilaha illallah saboda haka waɗannan abubuwa a lura waɗanda kuma turawa suke mai aiki a tsaya tsatsa lura yanzu ya kungiyar addini irin muntara a ce wai duk kungiyar addini ta ba da helikwata sai amerika da ingila mata addini ce tun masalatan nan na kafir ta masu la ilaha illallah da kuɗin muntara da aka fi gina su kuma da su ake turowa ana influence din waɗanda za su rika kafir ta masu la ilaha illallah kuma suna koya ma wasu irin wannan shedanci da wannan kuɗin na kungiyar muntara wadda ke da hedikwata a ingila da amerika da zuwa ga kungiyar musulunci tare da hedikwata ko ina sai amerika da ingila sai amerika da ingila yanzu musulunci ce ba ta musulunci ba ce waɗannan su ne suka haɗa kai da yahudawa kuma wallahi dukkan fitinar da addinin musulunci ke fama da ita a duniya yau wallahi su ne da su ake amfani a ƙasa ake addini domin za a haye su ɓata addini su rikita addini duk da sunan addini duk duniya sun sa aiki addinin musulunci inda aka hutu addinin musulunci kyawawan ɗari'u shi da kyawawan karantarwa shi ke sa a shige shi amma yau waɗannan an haye su don su bata sunan addini kowace ƙasa akwai su kowace ƙasa akwai su da su aka bata addinin musulunci a ce addinin musulunci addini ne na ƴan ta'adda addini ne na irhadiye addini ne na masu kaza na masu kaza na masu kaza kuma wallahi tallahi duk su suka jawo wannan su aka yi amfani da su Allah ya mu musulmi Allah ya mu musulunci wa yakuna hadi waja suna nema ma addinin musulunci karkata ulaika fi dalalin ba'id Allah tabaraka wa ta'ala ce ulaika wa ta'ala fi dalalin suna cikin bada ba'idin majitanciya anil haqqi ga barin gaskiya wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi Allah tabaraka wa ta'ala ce ai ba mu taba aiko min rasulin wani manzo ba illa bi lisani qaumihi sai da harshe na mutanensa li yubayyana lahum dan ya fahimtar da su ma tabi'i abin da ya zo da shi daga Allah ويذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله تبارك وتعالى شيء الله أنا بدع وندي يسوء بدع شيء ويهدي يلا شرية تدع من يشاء وندي وندي يسوء شرية تدع شيء وهو العزيز وكي يشيني من جان تركي أشي ملكنسا الحكيم ولي في سنه أشي أيتنسا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الله تبارك وتعالى sai ya fara kistanta annabawa dama surat ibrahim ta kunshi labarin annabawa kissa da tarihin annabawa ga sirar annabawa ga yadda suka rayu ga gwagwarmayar da suka sha domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a karanta mishi ya ga ɗan uwansa annabawa irin wahalar da suka sha ciki kisar da sakwalo sannan kuma ya kuma ji irin abin da al'ummominsu suka yi musu domin duk abin da zai fuskanta sai ya san ba sabo ba shi ne ma'anar isbanta wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dama ce yun sabbi ta bihi qur'an dan mu da karfafa zuciyarka ya rasulullahi da isbanta maka kisar annabawa dan haka Allah tabaraka wa ta'ala sai fara kisar annabi Musa wannan sura ta surat Ibrahim sai shi wala qadar sallallahu Musa hakika mun aika annabi Musa bi ayatina da ayoyin mu guda tara ayoyin da aka aika da Musa da su guda tara شيء في تسع آيات إلى فرعون وملئه شيء يتي وأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والدفادع والدم آيات مفصلة هذه يركنا سنن قافل البحر شدة كنا سنن قافا سندا bakwai kenan sannan ga ga ga ga dinnan ga hannu hannu mai haske kaji takwas kenan sannan ga manuwar kalwa shine tara fi tilki ayatin ila fir'auna wa mala'i shine Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ya aika annabi Musa bi ayatina da ayoyin mu ana sariji qaumaka farkon abin Allah ba shi muni ka fitar da qaumaka mutanen ka bani Isra'ila min zulmati daga duhun kafirci da jahilci da bata ka fitar da su za ka shi zulmati da hanyoyin bata yawa gare su da haka da aka zo shi sul sai ba a faɗe shi ba mufradi sai aka faɗe shi jami'i aka ce zulmat saboda hanyoyin bata yawa gare su sai aka kawo shi jami'i amma shi hakke guda ne don haka sai ya zamo an kawo shi mufradi ilan nur zuwa ga hasken imani haske na tauhidi haske na la ilaha illallah haske na dukkan ilimi da ma'arifa sanin Allah shine da tukrijan nasa min az-zulumati ila an-nur أرسله أرسله الله الله تبارك وتعالى يقول النبي موسى عليه السلام وأمره أن يخرج قومه من الكفر إلى النور شيء ويجي كجوة تحقيقة هنا شيء وينا تتدوى تحقيقة هنا سبودا ولا تجود يد إلا بما تجد وإذا الأباء تبلغت أظن تكيد شيء سوسي شيء سنة كراتون القرآن دق أنغمو كرومي to sai an karantar da kai girman annabi da aka gano cikin wannan karatu sai sun karantar da kai girman annabi da aka gano cikin wannan karatu da abin da ake so a gano an gano abin da Allah ke nufi an fahimta to kuma sai an ganar da kai wani abu da Allah ke so ka gane girman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace in aka lura anan hakika da kin inji shehu yace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi Musa alaihi salamu watan ana sarji kawmaka amma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai Allah tabaraka wa ta'ala ce watan anzalallahu ilayka lituqrijan nas nasa ba kawika a lituqrijan nasa min zulmati ila nur wanda kuma ana sarji kawmaka a mutanen da zaka fita shi mai ce anan za a iya gano bambancin makamai makamin manzon Allah da makamin annabawa alaihi salatu wassalam su annabawa mutanen su kawai aka zuwa gare su ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا ولوطا إذ قال لقومه حق قول أن النبي موسى أنا خريج قومك أما من الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الله تبارك وتعالى في كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فلتخرج قومك من الظلمات إلى النور آه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور domin ka gano risalar manzo Allah ta sha bamban da sauran risaloli makalin manzo Allah ya sha bamban da sauran manzanni alaihi musallatu wassalam domin shi ne Allah ta bara ko ta'ala inda ya kushi bai cewa na yi kuka zuwa mutanen Makka a bai cewa na yi kuka zuwa Larabawa a bai cewa na yi kuka zuwa Jaziratul Arab a bai cewa na yi kuka zuwa Farfata a na yi kuka zuwa gabas da tsakiya ne da ce a sharqul awsat a a sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a haka Allah ke cewa manzo Allah ka faɗa musu kace ya ku mutane Allah ya aiko ni in zan manzo na gaba ɗai gaba ɗai wani ne ce tabarakal ladhi nazzala al-qur'an ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira haka Allah tabaraka wa ta'ala don ka gano umumul risala gari mun manzanci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ce ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkan mutane ba ga wasu tsakiya ko farar fata ko baka fata sai ce wa ma arsalnaka illa ka fata linnasi bashiran wa nadhira illa ka fata linnasi bashiran wa nadhira haka Allah ke bayani cewa ya aiko manzo Allah ga duk kowa taqi fi suki asfiya ta'zim wal minna fi fi da tu'minun nabiyyi wa tansurunna wannan risala ce take jiri sulki yace risalan manzo Allah ta gane dukkan duniya da baki da kuma tun farkon ta har karshen ta annabawan ma in an hada su al'umma manzo Allah ne su kasu yace saboda ni ai mun ji in ji yace mun ji babu annabi da Allah zai aiko sai ya ce kayata in annabin karshen zamani ya zo za ka bi shi ka zama cikin mataimakansa kai imani da shi wa idza qadna wa idza qadna Allahu mithaqa an-nabiyyin lama atinakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrtum wa aqadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin annabi sai an yarjejeniya da shi da Allah ya ce ka yadda annabi karshen zamani in ya taho za ka bi shi ka zama cikin mataimakan sai ce na yadda ka yadda na yadda to ka zama cikin shaida Allah ce ni mana cikin masu shaida sannan a ayi a ba shi takarda kama aiki shi wannan manzon kowa shi Abdullahi da ba ce tun daga annabi Nuhu babu annabin da ba a yi haka da shi wanda yake jeda ta idiri turke shi wannan ya nuna mana annaba da al'ummomin su gabaki daya dukkan su ummatu sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan mukarana sanadu suka fara ta su ke mukarana akan matsayin annabawa annabawa da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba wai ne da girman annabawa bane annaba su suka bi kowa girma da darajar halitta Allah amma su ko ko daga da gabas sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haka ba wai ana cewa annaba ba su girma hasha wa kalla wa kum kulluhum غر سراب عشدة وما كان لعبد الله عند الصواعق أنما ما دكان سما سشري توا للوغ الله ما سحكيني شري يوني ما سشري توا أما بارو كما سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم دو إلي كان سيدة إنو أنه مقارنة يعيدا إلي كان حافظ ابن كثير إلي إمام البيهقي إلي إمام السيوطي إلي أبو نعيم da sauransu duka imam shafi'i dukkan su zai wannan mukarana ta matsayin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da an da sauran annabawa wa zakkirhum bi ayyamillah shi Allah tabaraka wa ta'ala yana ma annabi Musa ba shi umarni yake cewa wa zakkirhum ya kai Musa ban ji ka fitar da su daga duhun kafirci da shirka da fata da jahilci ka sa su cikin hasken imani da tauhidi da shari'a da ilimi da ma'arifa to sannan wa zakirhum bi ayyatillah ka yi musu wa'azi da ayyamun lahi ni'imomin Allah da ya musu saboda in ana mutum wa'azi da ni'ima Allah zai karyo ko ya fanta zai dawo ka fatu da kai bane Allah ya makara ka fatu da kai ne Allah ya makara to ko ya yi ɗagawa zai dawo domin ya san ana nan kula da shi in ya wance a suna da shi in ya wance a suna da shi na ga Allah ya ce wa zakirun da ayyamun Allah ka tunatar da su ayyamun Allah da ni'imomin da Allah ya musu shin banu isra'ila ba su wani kasa ne su ana yi kasu su ne bayi ake hotar da su amma ta tsamar da su daga bauta ta fir'auna suka samu yanci ba ni ba bace wani to zaka ce mun bi ayyamin lahi kenan ni'imar da Allah ya mutu ta samu yanci a tunatar da su ita a tunatar da su ita sannan baccin haka fir'auna ya biyo su da runduna soja dubu ɗari shida suke shi kuma da sojoji miliyan biyu ya biyo su fir'auna ya biyo wani isra'ila ga gulbi na gulbin ga fir'auna ba wani isra'ila suna tsakiya amma Allah ya ba su mafita wannan ba ni ba bace kawai Allah tabaraka wa ta'ala suna cewa iya musa inna la mudraku la atimma la atimma li ja'a kallu inna ma'i rabbi sahli na tare da Allah zai zai zai shirye da kawai Allah ba shi mun yace ku ji kogin nan da sandarka yana bugun kogi da sandansa sun fara a kanin kullum firkin ka tsau bil abai sai kawai ruwan kullum kogin kullum ya sandare sai fitar da hanyoyi kawai hanyoyi goma sha biyu sai suka rika fita har suka fita babu wanda ke zazzanin shi ta dike da ruwa kogin kullum har suka fita wannan ba ni ba bace wanda ya addabe su mai bautar da su ne neman ya kashe su aka durmo yadda shi a ruwa ba ta ni ba bace to waɗannan duk ni'imomi ne Allah ta baraka wa ta'ala kuma tare da haka da suka ne su tsari a cikin ni'imon nan Allah ya ce fasirki a fakar hajar buji dutse da sandakka ba kudan famfo goma sha biyu suka faso daga dutsen nan ba ni ba bace wa zakirun bi ayyamillah kenan duk Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zakirun bi ayyamillah ni'imomin da muka yi wa duk Isra'ila ka tunatar da su mana Annabi Musa in sun tuna za su yi imani da Allah za su bi ka ba za su safi Allah ba wasu suka ce ayyamillah ka tunatar da su irin wa ayyamul waqa'i kwanukan daga na al'ummomin da suka wuce Allah da barko da ya halakar da kafirai da suka gabaci banu Isra'ila me yasa Allah ya halakar da su kafirce mu annabawa suka ƙaryata fa kazzabuhu fa ahlaknahu suka ƙaryata annabi sai muka halakar da su suka ƙaryata annabi muka halakar da su to su ma ka tunatar da su wala bi ayyamillah wa'annan kwanuka da Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu kafiran kafiran annabi Hudu kafiran annabi Salihu kafiran annabi Lut kafiran duk dai ga sunan annabi Shu'aibu shine ake cewa wa zakkiru bi ayyamillah ka tunatar da su kwanuka na azabar al'ummomi da Allah ya zabtar da ya halakar da al'ummomi inna fi zalika la ayatin li kulli safarin shakur Allah tabaraka wa ta'ala inna fi zalika sandai cikin wannan wannan tunatarwa da Allah ya ce wa zakir ka tunatar da su bi ayyamin la la ayatin waɗannan abubuwan da ke ciki in ma ni'imomin ne su ne ayyamin la ko kuma a'a kwanukan azaba na halakar da al'ummomi su ne ayyamin la to a dai cikin wannan la ayatin akwai ayoyi masu nuna kudurar ubangiji masu nuna wahdaniyar ubangiji masu nuna babu wanda ya cancanta abota masu Allah kuma duk wanda dukkanin da ke yana da wani karfi to Allah tabaraka wata'ala ya murkushe ya halakar da wanda ya dunka shi irin wannan karfin sau miliyan bibi da karfi irin na adawa bibi karfi irin na su da aka ce za a aiko musu mala'iku su halakar da su sai suka ce wata magana kenan man ashadu minna quwwa wa kai karfin mu a ce za a aiko mana to suwa za a aiko mana man ashadu minna quwwa amma ya Allah ya da su da ya rika girgiza su yana hajjujuwa da su yana rafkawa ga ƙasa duk sai da suka kare gaba ɗaya. Daren su ya fi dabino tsawo, ya fi ita dabino tsawo. Don Allah ta barko da Allah ya sa ka annan mu'ajazu na fiye. Kawai, ba ya tsara da wani bakiya. To shi ne ake cewa a tunatar da su da waɗannan ko sa imani la'aya ta likulli fafari waɗannan ayoyi ne ga duk wanda yake mai tsananin haƙuri ala tsara abin abin Allah shakurin mai yawan godiya din ni'ami ga ni'imomin Allah وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاكم من آل فرعون يسومونكم مم.
إذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم مم.
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد
Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idza qala Musa li qaumihi to an aika annabi Musa ai ka ga yanzu ana bashi aika ku ana aiken shi zuwa ga Fir'auna da Banu Isra'il ana fiji kaumaka min az-zulumati ila an-nur to yanzu ya je aiwatarwa ya je isar da sakon Allah har ga Allah tabaraka wa ta'ala yana mana hikaya ga abin da ya faru tsakanin annabi Musa da mutanansa yace wa in qala Musa ka ambata musu ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce da qaumihi ga mutanansa wasu malamai suka ce wa idlin nan yana nuna maka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama watan Allah na magana da masanin abin ne wanda an sanar da shi abin ne daga ka tuna lokacin dole ka ana cewa ka tuna ya san an- ya san abu ya san an yi abu sai ce ka tuna lokacin da aka yi kaza ka tuna lokacin da aka yi kaza wa qala musa li qaumi ka tuna lokacin da annabi musa yake cewa da qaumi yi ga mutanansa eh abin da yake cewa uzkuru ni'matallahi alaikum ku ku ambata ni'imar da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi muku ku tuna ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi muku mana an ce ku ambata wai ku lissafa Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza tahaddusu bi ni'matillah idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce amma bi ni'mati rabbika fahaddith ka zauna kai ta ambatun Allah ya manka ba Allah ya manka ba shi ma at-tahajjud bi ni'matillahi shukrun godiya ce haka ma ka tuna in ka tuna Allah ya maka kaza lalle ba za ka mance ba to saboda alqur'ani ajiba wata hikima ta alqur'ani a gano tafsiran ne li kulli shay'in wai duk abin da alqur'ani ba da shi dunkule yanzu ya ba da kano labarai dunkule to yanzu kuma zai zo ya rika warwara tafsiran li kulli shay'in إيه، كتاب أختمت آ- كتاب آه، فصلت آياته إيه، to kaga fusilat ayatun kenan wai ayoyi ne masu tafsiri can Allah ba da magana dunkule ya ce wa zakirhum bi ayyamin Allah kwanukan nimomi na Allah waɗanda ya muku kuban Isra'ila su ne ayyamin Allah to nan take ba da cinkiri ba sai Allah na a- ambata mana annabi Musa ya ce ya aiwatar haka shi na ta uzkuru ku tuna ko ku ambata ni'ma ni'mat Allah ni'ma ubangiji da ya alaikum gare ku ga sunan za a zana in anjakum min ali fir'auna lokacin da Allah ya tseratar da ku daga fir'auna da mutanensa ya tsomo na kun suwal azabi suna ɗanɗana muku mummunan azaba wai zubbi ko da afna'akum kuma suna yayyanka ƴaƴan ku maza al-mauludi da wanda aka haifa wa yastahina nisa'akum suna wanzar da mana suna farin mata mata ku in an haifi ƴa mace ba a yanke ta kare ya haifi namiji za a yanke shi to ai wannan azaba ce ba karama ba za ka Allah ta'ala ya ce ya su mu da kuma su al'azabi suna tattala muku mu azaba to sai aka ce wai babbi hona abnaru wai ta shirin nisaku wasu malamai suka ce bayanin su al'azabi ce mummunan azaba kamar an tambaya wace ce mummunan azaba yayyanka ƴaƴansu maza da barin mata yayyanka ƴaƴansu aka wasu suka ce a adabi ne ai bancin haka ai ba yanka ƴaƴansu kadai bane azabar da ake musu duk aikin ƙarfi na wahala na ƙarƙanci bari Isra'ila ke yi a zamanin fir'auna da haka su wani azabi daban wannan yin zabbi huna abnakum ya sayi da nisa'akum ƙari ne akan wannan wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wancananka tsere kawai da Allah ya yi muku daga hannun babban maƙiyansa fir'auna watan lallai jarrabawa ce Allah ya yi muku to ku kuma za ku bi Allah Allah ya samar da ku daga kafir da ke bautar da ku yana halakar da ku yana yayyanka ku ku kuma za ku bi Allah shi ne wa fi zalikum bala'un min rabbikum in kuma azabtarwar da fir'aun ya yi to Allah ta baraka wa ta'ala wa fi zalikum cikin wannan azabtarwar da fir'aun ya yi muku bala'un jarrabawa ce za ku yi hakuri ku bi Allah ko ku ba za ku yi ba lokaci yayi dan rabbikum bala'un kuma tan musiba ce azimun jarrabawa ce mai girma daga ubangijin ku tabaraka wa ta'ala Allah muna muwafaqa amin to bismillah
ce Allah ya ƙara wa malam lafiya kuma Allah ya saka mishi da alkhairi. Allah gafarta malam ina neman addu'a mata ta yau take cika arba'in ta haifi ɗa namiji ina neman addu'a Allah ya shirya shi ita kuma ya ƙara masa lafiya ya aiko da sako na sadakar naira ɗari biyar. Shi kuma wannan da kuma kariya daga shirin shedan mai sauraron kashin su fi a huta lafiya sai wannan ta karshe ita kuma ta karshe ta ce mijinta ya rasu an ban mata yaya shida marayu kuma duk nauyin su suna a kanta akan haka haɓar shi ya yi mata yawa ana bin ta kimanin naira dubu hamsin tana so malam ya kira ga yan uwa musulmi a taimaka mata domin biya mata wannan bashi ta rubuto sunanta a bata rubuto suna ba amma dai ta ce mama asma'u tudun wada muri kiros ta rubuto lambobin waya amma za mu basu a sirrance wanda zai taimaka sai ya ga malam ko yan kwamiti sai a ba shi wa'yan lambobin nasa waɗannan su ne sakonnin da muke da su alhamdulillah wanda suka nemi addu'a ubangiji Allah ya bukatun su insha Allah za a ba sharifi ya musu addu'a Allah ya bukatu Allah ya dukan ya jaddada rahma ga Sheikh Malawi Jibiya Allah ya jaddada rahma la kara musu kusanci da sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halifan sa kuma shugaba khalifa Malam Muhtar ubangiji Allah ya kara masa lafiya da sauran khalifofi Allah ya kara musu lafiya da alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke neman addu'o'i za mu ba sharifi bai daɗe da dawa a wannan satin suka dawo daga rauban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa tare shi ya ji ya haɗu da asali Allah ta'ala da
Assalamu alaikum jama'a. Ina mana barkar wani wuri na tafsiri wanda malam Mansur Ahmad makaranta ka yi. Malam ya yi magana cewa ba daɗe da dawa ba, hakika ba daɗe da dawa ba. Kuma shi ke nan dai menene ya kwanje gindin kawa kaya. Wannan addu'o'i da ake so mu yi. mun riga mun yi su amma za mu yi su jiɗe shi domin ba laifi ba ne waɗannan nau'in mutane guda uku abubuwan da sun ka faɗi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji Allah ya gaggauta biya musu Allah ya gaggauta biya musu Allah ya gaggauta biya musu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam namu malam lawali ubangiji Allah ya gama shi da rahamarsa Ubangiji Allah gafarta zunubansa, Ubangiji Allah ya ƙetare kurakuransa, albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da mijin waccan mata mai ƴaƴayen nan shi ma Allah kai mai haka nan, Allah kai mai haka nan, Allah kai mai haka nan, shi ma na ukun su Ubangiji Allah kai mai haka nan, Allah kai mai haka nan, Allah kai mai haka nan, albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. bayan wannan duk wanda yake wannan wuri cikin masallaci ne wajen masallaci ne mai sauraro ne a lasfika ubangiji Allah ya masa haka Allah ya masa haka Allah ya masa haka albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko shi kuma malam muna roƙon Allah ta rusuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin inda muka ji ya fito daga zuciyarsa har zuwa har idan su zuwa kunnuwan mu ubangiji Allah ya nanna kashi a cikin zuciyar malam masu barkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wata iyalwa take ji malam masu